إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka markazu da'awa wanda muka fi sani da masallacin mamman siraji da yake wannan gari na arlit a wannan rana ta lahadi wacce ta daidai da rana 28 ga watan zulhijja hijira 1444 wanda ya daidai da ranar 16 ga watan 7 2023 miladiya domin fara karatun littafin al'istiƙama na shekul islam ahmad bin abdulhalim ibn taimiyya al-harrani al-dimashqi alaihi rahmatullah bayan kammala karatun ƙa'idatun jalila fit tawassuli wal wasila kamar da muka alkawarta cewa bayan azumi a wannan bayan sallah da sati biyu za mu zo domin fara karatun wannan littafi na al-istiqama to cikin gassarewar ubangiji gashi mun dawo domin fara karatu wannan littafi muna addu'a yadda muka fara karatun ƙa'idatun jalila lafiya muka zo ƙarshen sa lafiya muna addu'a wannan ma da za mu fara Allah ya ba mu ikon farawa lafiya mu karanta daidai sannan kuma ya ba mu ikon kammala karatunsa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin karatun da za mu yi ya arzuta mu da ikhlasi ya yi mana muwafaka a wannan shine darasin farko na wannan littafi wanda za mu fara da muƙaddimar wanda ya ta hakikin littafin akwai wanda ya ta hakikin littafin wanda shine dr hamid ahmad tahir al-misri mutumin misra ne hafizahullahu ta'ala wanda ya yi ma wannan littafin abinan ta hakiki ya yi takhirijin hadisan da suka zo a ciki bisa ka'ida ta wato abinnan na abinnan ingantawa da raunanawa na albani ana ya bi wato aikin da albani ya yi wajen inganta hadisai da kuma raunana su to akan wannan ya gina shi ma wajen takhrijin hadisan da suka zo a ciki ya yi kokari ya ɗanyi wasu abubuwa na ta'aliki wasu kalmomi da suke da wuyar karatu ya musu zabut sannan ya yi takhrijin hadisan ya yi wasu daga cikin ko hadisan da suka zo a ciki ya kuma yi hukunci a kansu sannan kuma ya ɗanyi ta'aliki akan wasu gaɓoɓi akan talikin da wasu magabata suka yi sannan kuma ya yi tarjamar sunayen wasu daga cikin wanda sunayensu suka zo a cikin littafin ya ɗanyi tarjamar wasu daga cikin wanda sunayensu suka zo sannan kuma ya yi ta ɗora wato unwani unwani in ibn taymiya ya kawo gaba ba tare da yawa gabar matashiya ba wasu gureren yana yi wa gaɓoɓin matashiya da aka da ya yi kokari ya yi wa littafin aiki muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi to za mu fara da karanta tarjamansa tarjamansa za ta dan bayyana mana wani abu da daga cikin abin da ake nufi da istiqama sannan insha Allah mu zo mu yi karatun tarjamar shekul islam ibn taymiya wanda ya kawo ta a littafin shi wanda ya hakikin shi ya kawo tarjama ita ma za mu karanta tarjamar insha Allah sannan mu kai ga muqaddimar shekul islam ibn taimiyya gajeriyar muqaddima ce sannan mu shiga karatun littafin da izinin Allah malam ya fara da bismillah ce bismillahir rahmanir rahim malam mai taƙiƙi ya ce muƙaddima ga muƙaddimar littafin alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin halittu wahdahu la sharika lahu shi kadai yake bai da abokin tarayya lahul mulku wa lahul hamdu shi yake da mulki kuma shine abun godiya yuhyi wa yumitu yana rayawa shi yake rayawa kuma shine yake kashewa wa huwa hayyul la yamut kuma shi rayayye ne baya mutuwa wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne akan dukkanin komai wa ashhadu an la ilaha illallah kuma ina shaida ba abin bauta bisa cancanta sai Allah wa anna muhammadar rasul abduhu wa rasuluh kuma ina tabbatar da cewa annabi muhammad bawansa ne kuma manzansa ne allahumma salli wa sallim wa barik ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya Allah kai daɗin tsira da aminci da albarka gare shi da kuma iyalan gidansa da sahabbansa baki ɗaya ya ce amma ba'd bayan haka ya kulul allama ibn uthaymin rahimahullahu ta'ala ya ce al'allama ibn usaimin allah ya ji kansa da rahama yana cewa al-istiqamatu hiya an yasbuta al-insanu ala shari'atin lahi subhanahu wa ta'ala sunan littafin al-istiqama to malam yana son yi mana bayani akan me ake nufi da wannan kalma ta istiqama to sai ya kawo maganar usaimin a lokacin da ya zo yana bayani akan me ake nufi da istiqama a cikin littafinsa شرح رياض الصالحين to sai malam ya nakalto maganar usaimin ya ce a shek usaimin yana cewa alistiqamatu hiya an yasbuta al-insanu ala shari'ati llahi subhanahu wa ta'ala istiqama shine mutum ya tabbata akan shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala sarki ya tabbatar masa wa ta'ala kuma ya ɗaukaka mutum ya tabbata akan shari'ar Allah kama amarallahu kamar yadda Allah ya yi umarni ya tsaya a kan shari'ar Allah kamar yadda Allah ya yi umarni ba wai ya tsaya a kan shari'a ba kamar yadda ya ga dama ko kuma kamar yadda wani wanda ba manzon Allah ba ya yi umarni a kamar yadda Allah ya yi umarni ta hanyar manzansa ya ce wai taqaddamu hal ikhlasu lillahi azza wa jal sannan ita wannan tsayuwar akan shari'a wadda ake son mutum ya yi ta kamar yadda Allah ya umarce shi to ikhlasi shi yake gabatarta ana son ya zamo ya yi hakan ne don Allah ya tsayu a kan shari'ar Allah kamar yadda Allah ya umarni sannan kuma ya tsayu da ikhlasi idan ya tsayu kamar yadda Allah ya umarni babu ikhlasi to kaga ba za a karbi wannan aiki nashi ba to haka kuma idan aka samu ya yi da ikhlasi amma kuma bai tsayi kamar yadda Allah ya umarce shi ba sai ya zama ya tsayi yadda yake so ko yadda ya ga dama to shi ma nan ba za a karbi wannan aikin ba dole sai mutum ya tsayi kamar yadda aka umarce shi sannan kuma ya yi haka da tsarkakakkiyar niyya tare da ikhlasi ya tsarkake niyya domin Allah ya salam ba yace ka duba sharhu riyadus salihin juz'in farko shafi na 362 na ibnu usaymin rahimahullah yace sun ma'ada faƙala sannan sai sake dawowa shi usaimin ya ce kullu wahidin yajibu alaihi an yastaqima kama umira kowane ɗaya daga cikin mutane to yana wajaba a gare shi ya tsayu kamar yadda aka umarce shi wannan wajibi ne wannan dole ne wala yubaddilu fi dinillah wala yazidu fihi wala yufawwilu da haka ba zai musanya wani abu ba a cikin addinin Allah zo ya samu ga abin da addini ya kawo shi ya zo ya musanya shi da wani wala ya zidu fihi kun ba zai kara ba a cikinsa ya samu ga inda addini ya tsayar da abu shi ya zo ya kara wala ya fawwidu kun ba zai fawwala ba ba zai yi tafwidi ya fawwaba ba ya ce wannan abin kawai sai dai a fawwala ba a san me ake nufi da shi ba duk ba zai yi wannan ba ba zai rage ba ba zai kara ba ba zai musanya ba sannan kuma ba a fawwala a ce an yi tafwidi an fawwala duk wani abu da ya zo a shari'ance to yana da ma'anarsa da aka za a tabbatar da shi akan ma'anarsa za a tabbatar da shi akan ma'anarsa wadda aka sani wani hada kala ta'ala ya ce shi yasa Allah ta'ala ya ce wastaqim kama umirta wala tattabi ahwa'ahu kuma ka tsayu kamar yadda aka umarce ka wannan umarnin ana bayar da shi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda suka yi imani tare da shi aka ce wastaqim kama umirta kuma ka tsayu kamar yadda aka umarce ka wala tattabi ahwa'ahum ba kada ka bibi soye-soyen zukatansu suratul shura aya ta goma sha biyar to ita ma dai wannan maganar a shek usaimin ya yi ta a masdar din da ya gabata ثم قال في موضع ثالث sannan sai usaimin ya sake faɗa a wani guri na uku duk yana bayani akan me ake nufi da istiqama sai ce fa amma man ghala fi dinillahi aw jafa anhu to amma wanda ya zurfafa ya wuce gona da iri a cikin addinin Allah aw jafa anhu ko kuma yayi sakaci game da shi yayi sakaci game da wani abu bai yi shi yanda ya kamata ba bai kai inda ake so ya kai ba wani ya wuce inda aka tsayar da shi wani kuma sai ya kasance bai kai inda aka umarce shi ba jafa anhu sai baya-baya ya yi sakaci game da addinin bai tsaya inda aka umarce bai kai inda ake so ba au baddala ko kuma ya musanya ga abin da ake so shi sai ya kawo wani abu a maimakonsa to fa innahu lam yakun mustaqiman ala shari'atillahi azza wajal to usaimin ya ce wannan bai kasance tsayayye ba a kan shari'ar Allah mai girma da buwaya bai zama tsayayye ba wannan duka wanda ya ɗaya daga cikin wannan guda uku ba mustaqim ba ne wanda ya guluwi shine wanda ya wuce iyaka wanda ya jafa'i shine wanda ya sakaci bai kai inda ake so ba da wanda ya musanya ya canza abin da ake so da wani abu daban to duk wannan ba su tsaya akan addini ba duk ba su tsaya akan addinin Allah ba ba su kasance tsayayyu akan shari'a ba shari'ar Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wani istiqamatu la budda laha min al-i'tidali fi kulli shay'in haka ita istiqama dole idan ana son a same ta sai an samu daidaituwa a cikin dukkanin komai inda aka tsayar da kai to nan zaka tsaya hatta yakuna al-insanu mustaqiman har sai mutum ya kasance tsayayye akan addinin Allah wannan shi ma ka duba masdar din da ya gabata sharhu riyadu salihin na usaimin juz'in farko shafi na 362 to duk a wannan shafin ya kawo wa'annan gaɓoɓi guda uku a inda yake kokari ya yi wa mutane bayanin me ake nufi da istiqama a cikin wannan bayani da Sheikh Usaimin yayi alaihi rahmatullah ya tabbatar mana da cewa istiqama ita ce mutum ya tabbato akan shari'ar Allah kuma tabbatuwar kamar yadda aka umarce shi tare da ikhlasi sannan ya ce kuma wannan tsayuwar wajibi ce ba wai mustahabbi bane ko kaza wajibi ne kowannen mu ya tsayu kamar yadda aka umarce shi kada ya musanya addinin Allah kada ya kara kada ya rage kada ya fawwala ce wannan kawai ni na fawwala ban san yadda zan yi ba kawai shikenan ba zan karyata ba ba zan gaskata ba kawai na fawwala abun shi bai yi ba bai ki ba ya fawwala ولهذا قال ta'ala. ce shi sa Allah ta'ala ce wastaqim kama umarta aka umarci manzo Allah ka ce ya tsayu kamar yadda aka umarce shi idan har an ba manzo Allah wannan umarnin to min babu aula wannan umarnin yayi aiki akan mu mu ma mu tsayu kamar yadda aka umarce mu kada mu bi soye soyen zakata bin son zuciya wannan yana karkatar da mutum daga istiqama sannan yace duk wanda ya zurfafa ya wuce gona da iri a cikin al'amarin addini ko yayi jafa'i ya kasa kai inda ake so ko ya musanya to wannan ba mustaqim bane ita istiqama dole sai an samu i'tidali daidaito daidaituwa tsayawa inda aka umarce ka sannan mutum ya zama mustaqim to malamin ta hakiki yace wa haka za jama'a shaykh rahimahullahu ta'ala murada shaykh al-islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala huna yace to haka wato ash-shaykh yana nufin ash-shaykh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yace ya hada murada shekul islam manufar shekul islam ibn taimiyya da ya yi wannan littafin kuma ya kira shi da suna al-istiqama to haka ya tattaro me ake nufi da wannan kalmar ya ce huna a cikin wannan guri da muka nakalto fahaza ma kana shehu yarnu ilaihi ya ce to wannan shine abinda ashekh yana nufin ashekh ibn taimiyya shine abinda ya kasance yana mai da hankali a kansa aka ce yarnu ai ya dimun nazar shine mutum ya dawwamar da nazarinsa da tunaninsa akan abu da ta'ammulinsa akan abu to shi ne abin da shekul islam ya dawoma da tunaninsa da ta'ammulinsa a kansa al-istiqamatu wal i'tidal yace istiqama tsayuwa wal i'tidal da kuma daidaituwa allati taj'alu hadhihi al-umma kama aradaha Allah kama aradaha Allah ta'ala wanda wannan shine yake sanya wannan al'ummar ta kasance kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya nufi ta wannan shi zai sai wani al'ummar ta kasance yadda Allah yake nufi da ita to haka ta kasance ummatan wasafa al'umma daidaitacciya yace izil wasatu humiya bil aknaf domin duk abin da ya kasance tsaka-tsakiya to ana kare shi da abubuwan da suke gefe duk abin da yake tsakiya to ababen da suke gefe suna ba shi kariya ne in kana tsakiya to duk abin da yake gefe kaga shi yana kare ka kafin a kawo gare ka sai an sai an bi ta kan wannan abu abin da yake gefe daga duk abin da yake a tsakiya to shi yana samun kariya daga abin da yake zagaye da shi da haka la ya tasarrabu ilaihi ma tasarrabu ila al-atraf abin da yake malalowa ya je ya shafi ababen da suke gefe to wannan abin ba zai malalo zuwa gare shi ba domin abin da yake gefen shi zai tare shi duk wata guguwa da wata banna da wata fitina idan ta taho to za ta yi gaba da wanda yake gefe ne shi wanda yake tsakiya wannan abin da yake gefe shi zai kare shi da haka abin da yake kwararowa yake malalowa ba zai iso zuwa ga abin da yake tsakiya ba kamar yadda yake isa zuwa ga abin da yake gefe mun gane wannan da haka karka tsaya a gefe a cikin addini karka tsaya a gefe karka wuce kuma karka tsaya baya baya ka kasance ka abin nan ka yi tasahuli wal istiqamatu hiya khairu zadin lil muslim zaka yace ita istiqama ita ce mafi alkhairun guzuri ga musulmi Allah ta'ala ce wa tazawwadu ko fa tazawwadu ne fa inna khairu zadi taqwa ku yi guzuri mafi alkhairun guzuri shine takawa takawar ita ce istiqama istiqama ita ce takawa kiyaye dokoki tsayawa inda aka umarce ka shine mafi alkhairun guzuri ga musulmi ya tamassaku bihi da zai riko da shi wa min huna kanat ash-shaqqa ala man fahima ma'anaha to daga nan ne daga nan ne wato ainihin a ash-shaqqa din zata kasance shaqqa shine masafa al-masafa shine tazara idan kana son ka tafi ka cinye wani nisa to ai daga akwai wurin da wato wannan tazaran distance din take farawa mun gane za ka je daga nan zuwa agadas to kaga da lokacin da ka zo ka isa bakin garin arlit to ka kama hanya yanzu kana son ka cinye wannan tazaran zuwa ina zuwa wato ainihin a garin agadas to kaga ashe nan ne fagen farawa shi da cewa min huna kanat shuqqa wato daga nan ne wato abin nan din fi wato fi nan ne kamar ka ce filin dagar daga nan ne ake farawa alaman fahima ma'anaha akan duk wanda ya fahimci ma'anarta wanda ya fahimci ma'anar istiqama da haka wannan shi ne digon farko duk wanda bai fahimci ma'anar istiqama ba to daga nan shi kenan an bar shi an tafi an bar shi yanzu ko an yi gaba ba abin da zai tabuka domin nan ne fagen farawar nan ne fagen farawar fa'intar menene istiqama galibin yan bid'a da suka bace wasu suka kasance masu guluwi wasu suka kasance masu jafa'i duk abin da ya batar da su rashin fahimtar me ake nufi da istiqama ku ɗauke wannan abin sun hana talla a gidan tele na duk wanda bai fahimci istiqama ba duk wanda bai fahimci abin da ake nufi da istiqama ba to tun daga nan an bar shi a fage ko ya tafi a gaba ba abin da zai yi ba abin da zai tabuka kawai zai tafa gamniya ne bai san ina aka dosa ba malam ya ce an ya isha bila gulu an ya isha bila guluwun au jafa istiqama shukka din shine mutum ya rayu ba tare da guluwi ba ba tare da jafa'i ba guluwi shine wuce iyaka jafa'i kuma shine kasa kai inda ake so mutum ya kai shine sakaci kama qala al kamar yadda mai faɗa yace dinul lahi bainal ghali fihi wal jafi anhu addinin Allah daman tsakankanin alghali fihi wanda ya zurfafa a cikinsa da wanda ya yi jafa'i game da shi to addini yana tsakiyarsu an gane addini yana tsakiya daman za ka samu akwai wanda ya kasance ya zurfafa a cikin addinin to wannan baya kan addini akwai kuma wanda ya kasance ya yi sakaci game da addini shi ma wannan baya kansa to addini yana ina yana tsakankanin wa'annan abubuwan guda biyu yana tsakankanin su dinul lahi bainal ghali fihi wal jafi anhu da haka qasdun tafiya ne tsaka tsakiya shine addinin Allah mutum ya tafi a tsaka tsakiya annabi ya ce al qasd al qasda tablughu ku tafi tsaka tsakiya ku tafi tsaka tsakiya za ku kai labari la ghuluwa wala tafrit babu ghuluwi ba wuce gona da iri ولا تفريط كون باب سكتي ولا انحراف او افراط او تقصير كما كدا اسامو انحرافي wato karkacewa ko kuma ifrati shi da zurfafawa au taqsir ko kuma a same ka da tawaya da kasawa yace wa sadaqa man qala kuma wanda yace wannan da ya faɗi wannan kalmar ya ce ya yi gaskiya wace kalma ce shine wanda ya ce kanat hiyar wasatan mahmiya faktanafat bihal hawadisu hatta asbaha tarafa na ya sa tarafin amma tarafa ne kusa alif a gaba ya ce kanat hiyar wasata ta kasance hiyar wasata ita ce wadda take tsaka-tsakiya al-mahmiya wadda take samun kariya daga abin da yake gefanta na yana yaban sojojin wani mayaki ne ko kuma yana yana yaban wani ne almutasim billah yana yaki da wani to sai kasance yake yake sai yake fadar cewa ta kasance wato ita wadda yake magana akan ta ta kasance a tsaka tsakiya ita ce wadda take tsakiya almahmiya wadda take samun kariya domin duk abin da yake tsakiya yana samun kariya daga abin da yake mai gefensa to fattanafat biha alhawadisu daga sai abubuwa na musibu suka zagaye ta ita tana tsakiya musibu sun zagaye ta ta ko ina hatta asbaha tarafa har sai da ta wayi gari a gefe da tana tsakiya ta dawo gefe to nan yana yana yana tabbatar maka da cewa abin da yake tsakiya shine yake samun kariya to musibu sukan zo su zagaye abin da yake tsakiya to idan an kawar da abin da yake gefe to lokacin da za a iya kai game ga abin da yake tsakiya كانت هي الوسط المحمية فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا nan ba yana maka bayani akan istiqama bane shi yana magana ne akan sojojin yaki amma kuma shi malam ya kawo baitin saboda yana son ya nuna maka mai ake nufi da abin da yake tsakiya da kuma fa'idar da yake samu ta kariya daga abin da yake gefensa sai ce falwasatiyyatu sifarun islam ita alwasatiyya wasatiyya shine tafarki wanda yake daidaitacce wanda yake tsakankanin gulumi da kuma jafali shine alwasatiyya da wannan wato sifarun islam ne shine wato linzamin musulunci sifar shine wani zobe da ake sawa taguwa a hanci wanda a jikinsa ake ɗaura akala in ana so za a ja ta a jikin wannan zoben sai a ɗaura akalan raƙumi sai a ja shi to wannan alwasatiya ɗin ita ce akala da ce wannan zobe da ake sawa raƙumi a hanci idan ana son a ja shi to wannan alwasatiya ɗin ita ce wato akala na musulunci idan ana son a ja musulunci ko a jayi zuwa ga musulunci to sai da alwasatiya kamar yadda ba za ka iya jarra kumi ba sai da wannan zoben to haka shi ma musulunci wa hiya alwaqi min alwuqu'i fi huwati al-inhiraf wal ghulu wadda ita wannan alwasatiyya din ita ce mai bayar da kariya min alwuqu'i daga fadawa fi quwwati inhiraf a cikin kwazazzabo ko rami na inhirafi karkacewa wal ghulu da kuma zurfafawa wasatiyya ita ce take kare mutum daga fadawa ramin inhirafi karkacewa daga hanya ko kuma guluwi kar mutum ya fada rami na guluwi abin da yake kare mutum daga fada wannan rami na guluwi shine ne shine alwasatiyya shine al-istiqama yace al-ghulu al-hadqiyya al-hadqiyya wannan ba kalmar larabci bace a wajen masu rubutawa ne suka rubuta da kuskure ko al-haqiqiyya ne yake so ya rubuta dai ko wani abu amma dai an rubuta ta da kuskure babu kalmar hataqa da larabci وقد عاش شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فترة أصيبة بحق yace to hakika shekul islam ibn taimiyya ya rayu fataratan asiba wacce a wani tazaran lokaci wadda take mai wahala bi haƙƙin ga wanda yake rike da gaskiya ya rayu a wani tazaran lokaci mai wahala ga duk wanda yake kan gaskiya to ya zai samu kansa a cikin mai wahalar rayuwa a cikin matsin lamba yace haisu shabba rahimahullahu ta'ala bayna rubal ilmi wa aqwalil ulama a yayin da malam ya tashi a cikin bunƙasuwar ilimi wa ƙwalin ulama da kuma maganganun malamai da ya ji da al'ummata ƙadin harafat an manhajin wasatiyya almanshuri laha ya ce domin ya samu mutane ya samu al'umma abin nan wannan lamun aqiba ce wato saboda ya kasance ya tashi ya samu al'umma mana domin zai tashi ya samu al'umma ta riga ta karkace almanhajul wasatiyya daga manhaji wanda yake na walwasatiyya almanshuri laha wadda ita ce abin nema wadda ake kiran mutane zuwa gare ta to ya tashi ya samu mutane sun karkace daga wannan manhajin hatta hatta tasallatat aidi sufiya alal mamalik har ya kasance hannun sufaye ya riga ya samu karfi ya samu iko a kan almamalik 'yan daular mamalik allazina kanu a ajin wanda sun kasance ajamawa ne su la yujiduna ta'amula ma shari'atin munazzala bi lisanin arabiyyin mubin ba sa kyautata ta'ammuli ba sa kyautata mu'amala tare da shari'an nan da aka saukar da ita da harshen larabci bayyananne domin su asali ba larabawa bane al-mamalik wasu mutane ne turkawa ne asalinsu lokacin daular abbasiya sun kasance ba su yadda da 'yan uwansu larabawa ba wajen su ba su tsaro da kariya sai dai su je su yi ta sayo bayi bayi daga turkawa masu ƙarfi wanda suka iya yaƙi su ne suke ba su kariya mutasin billah ya yi ta sayo bayi ana cewa sai da ya sayo bayi wanda su ne sojojinsa su ne jagororin yaƙinsa su ne suke ba shi tsaro da kariya kusan dubu takwas a wani ƙauni dubu goma sha takwas dukkan su bayi kuma turkawa to a nan da daular ta fara rauni ta abbasiya to sai wannan mamalik din suka kasance kuma su ne suka karɓi mulki sai ake kiranta daular mamalik duk da a lokacin su ba a kiranta daular mamalik bayan wucewar su ne tarihi yake kiranta da wannan saboda asalin su bayi ne wanda sun yi wannan daula daular sun kafa wannan daula ne a misra sham da yankin hijaz da sauransu to a lokaci kaga su ba laraba bane asalin su da haka ba sa wato ba sa iya kyautata ta'ammuli da shari'a shari'an nan da aka saukar da harshen larabci don su ba laraba bane sai sufaye kawai suka samu fage suka yi ta cin karen su bawa babbaka abinda sufaye suka ce shi ne daidai to su ma sai su tabbatar da shi a matsayin shi ne daidai kafin a ce mai sufanci ya mamaye ya wannan yanki sufanci ya mamaye wannan yanki ya mamaye daular musulunci sufanci shine yake faɗa aji ثم من سيطرة الأشاعرة على مقاليد الأمور في مصر والشام sannan kuma sai aka samu saitara wato karfin iko na asha'ira ala maqalid al-umur wato asha'ira suka ce su sun samu wato ikon mallakar makullan al'amurra a misra da sham masu aƙidar asha'ira su suke rike da makullai na al'amuran gudanar da sha'anin abubuwa na addini da aƙida a misra da sham wa huma qiblatu tullabil ilmi sai zama wannan asha'ira din kuma sune alqiblat ɗaliban ilimi duk wanda zai nemi ilimi to a wajen asha'ira zai je nema a wannan lokacin domin su ne suke da suke da yawa sannan kuma su suke mallakar abin nan makamai abin nan makullai na abin da ya shafi sha'anin ilimi haka duk wanda ya tashi to a hannunsu zai tashi kuma shi ma zai tashi ba ash'ari ba da suquti bagdad ala aidi tatar bayan bagdad ta fadi an karya daular abbasiya a hannun tatar wadda take bagdad to a lokacin sai ya kasance sufanci shi ke faɗa aji kuma sufancin tare da aƙida ta asha'ira kaga da sufancin da ash'ariyancin duka ba aƙida bace ta sunna dukkaninsu ba alwasatiyya ba ne sai malam ya ce laqad nazara shekul islam fi ahwali ummatihi to shekul islam hakika ya tsaya yayi nazari dangance da halayyar al'ummarsa da sha'anin ulama'i sadiqin game da sha'anin malamai masu gaskiya game da sha'anin malamai masu gaskiya fa wajada anna al-bala'a qad ata min tawa'if sai ga cewa bala'in da al'umma suke fama da shi ya zo ne daga wasu wato tawa'if wasu wato ƙungiyoyi na mutane su ne suka zo da duk wani bala'i da ake fama da shi wahiyar sufiya wanda waɗannan tawa'if ɗin wannan ƙungiyoyin ƙungiya ta farko ita ce sufiya wato masu wanda suke kan aƙidar sufanci alazina adallu aqidatul jabar waɗanda wato ainihin suka ainihin batar da aƙidar aljabar akwai aƙidar jabariya to su sufaye kuma su suka zo suna gwada wannan suna faɗa da wannan aƙidar ta ta ta jabariyanci a wancan lokaci duk da daga cikin su akwai gulatu sufiya suna da wannan aƙidar ta jabariya amma akwai kuma sufaye wanda su ba gulat bane su kuma suna faɗa da wannan aƙidar suna batar da wanda suke kan wannan aƙidar suna cewa ba daidai suke ba wa hawwalu dina ila zawqin mujarrad zauqin to sai suka juya addini daga abin da ya shafi ibada zuwa ga zauki ko kuma daga abin da ya shafi aiki da dalili aiki da hujja da shari'a sai suka juya shi zuwa ga zauki mujarrad zauqin shine mujarradin zauki wai wani tunani ko wani ɗanɗano da zai faɗo maka a rai wanda za ka ji zauƙinsa ka ji ɗanɗanonsa a rai to wannan shine abin da za ka aiwatar suna da zauki suna da kashafi suna da alwajdu da wane ne wanda daga nan suke suke karɓar umarni da hani akan wannan suke gina aikinsu akan mujarradin zauki ko wajdi ko mukashafa ba a kan shari'a ba wa huwa ma yasmahu an yakuna li kulli shaykhin wanda wannan zaukin cewa in ka kai matakin waliyi to Allah ne zai rika saukar maka da wato wahayi a zuciyarka ba sai ka yi aiki da shari'a ba duk abin da kake so ka yi sai dai ka ji ɗanɗanansa a ranka sai ka aiwatar da shi kuma in ka aiwatar da shi kuma daidai ne saboda ka kai matakin a saukar maka da wannan zaukin a zuciyarka to wanzu wannan zaukin da suka karkatar da addini zuwa gare shi suka juya addini daga shari'a zuwa zauki wa huwa wanda wannan zaukin shine ma yasmahu an yakuna li kulli shaykhin لا طريق لا طريقته بل دينه الذي يأمر به أتباعه shine abin da yake ba wa kowane shehi dama ba wai ya gina ɗariƙarsa ba a ya gina addininsa na karan kansa wanda zai rika umartar mabiyansa zuwa gare shi ba ma ɗariƙa ba a'a addini wannan zauƙin shi yake ba wa kowane shehi damar ya ƙirƙiri addininsa wanda zai gina mabiyansa a kai shi yasa za ka samu waɗannan abubuwa na ɗari ko za ka samu duka addinai ne wani addini ne ake kirkira sabo kowa da nashi ya kirkiri wannan ma ya kirkira kun ba mai wani inkari kai zaukin ka ne ni ma zauki na ne kai abin da ka samu ne na abin da ake maka mukashafa ne ni ma abu ne da ake min mukashafa daga sai a ce to shikenan kowa ya je ya yi nashi kowa yana kiran mabiyansa zuwa ga nashi ya ce faddinu hawan muttaba sai addini ya zamo shine son zuciya da ake bi lastiqamatun ala tariqatil haqqi ba wai tsayuwa akan hanyar gaskiya ba wa qad talaqat tamwihatuhum ala sulta sai kasance kuma wannan rudu nasu ya tafi ya tsallaka har hannun masu mulki har ya kasance masu mulki sun tasirantu da wannan rudani wannan rudu nasu na sufanci sun karbe shi hannu gudu sun rungume shi wasultatu hina tansuru fikratan shi kuma sha'anin masu mulki shugabanni a duk lokacin da suka taimaki wani tunani ko mai kyau ko mara kyau fa innaha tawata thimaruha sira'an to zaka ga tasirin wannan fikira din zaka yadu dandana in dai har masu mulki sun karbi abu mai kyau ne ko mara kyau to zaka ga dandanan ya yadu dandanan ya samu karbuwa khasatan idza da'amat hal hukumatul qa'ima yace musamman ma idan hukumomi wato waɗanda suke su ne suke jagoranci a lokacin sun karbi abin hannu biyu suna aiwatar da shi wa qad kana to wannan shine abin da ya kasance a lokacin shekul islam ibn taymiya wa kasirun min nufusi al-marida to abin nan tastahawiha hadhihi ar-rahatu at-ta'budiyya yace kuma da yawa daga cikin rayuka wanda suke cike da cututtuka cutar shakka cuta ta ta munafurci cuta ta jahilci cuta ta kaza tastahawiha hadhihi ar-rahatu at-ta'budiyya to wannan hutu na ibada da aka samar wa mutane an raba su da wahalhalun ibada wannan zukatansu suna begen wannan abu suna son shi suna bukatan shi sai aka mai da addinin kawai shine rawa da tsalle da zikiri duk wasu abubuwa da za ka yi na wahalhalun ibada an hutar da kai to kuma dama abin da rayukan zukatan masu cuta a cikin zukatan su suke so kenan dama kowa so yake addinin kawai ya zama kai yadda kake so kai yadda ka ga dama amma in dai har za a tauye ka a ce dole sai kaza za ka yi dole sai kaza to galibi ɗabi'ar ɗan adam ba ta son wannan shi ya fi son a sake shi yadda yake so to sai zama duk masu cuta a zuciya sun rungumi wannan bidiyoyin domin tana hutar da su daga wahalhalun wato ibada allati tara shar'a auradan wa azkaran la tuhillu wa la tuharrim wato irin wato ibadar da take kallon shari'a a matsayin wani abu ne na wuridi kawai za a baka aurad ne wasu wuridai da za ka rika yi a ce ga wani wuridi ma in kana yin sa zai rika cinye maka zunubin ka gaba daya in ma ya zama ba ka zunubi in ya cinye zunubin kuma sai dawo ya ta cin ladanka in ya gama cin zunubin ya zama ba da zunubi ko daya to ladanka zai dawo ya ta ci kenan dole sai mutum yana dan hadawa da zunubi sai aka mayar da shari'ar shine wasu wuridai ne wa azkaran da wasu zikirai ce akwai lazumin safe akwai lazumin yamma akwai wazifa bayan magariba akwai kaza akwai kaza kawai aka mayar da addini ya zama wuridai da zikirai wanda wuridi da zikiri la tuhillu wa la tuharrim ba sa halattawa ba sa haramtawa a zikirince a zikirance ko a wuridance ba ka samun halacci da haramci ce abu kaza halal ne ko abu kaza haram ne a cikin wuridi babu wannan an gane wannan ba halal ba haram sai da kawai ce in kayi haram din ma wuridin zai cinye in kayi haram din to wuridin zai cinye zikirin zai cinye haka ba maganan halal ba maganan haram bal tubi bal tubihu hasbal hasbal hawa bal ma wa'annan wato abinda aka dora su akai na wuridai da sauransu suna halatta musu yin abinda suka ga dama da gwargwadon abinda zukatansu suke so dan sai aka ce iya abinda ka ga dama wurin zai cinye iya abinda ka ga dama in kayi abinda duk kake so to in dai kayi wannan wuridin to zai zai kankare maka wannan wannan abin da ka aikata yace wa laysa adallu ala zalika min istihlalihim as-sama yace babu abin da yafi zama hujja mafi nuni zuwa ga wannan shine abin da suka yi na halatta sauraron wake-wake a sufance sauraron waka ba laifi bane wake-wake da kaɗe-kaɗe har yanzu zaka ga sufaye na yanzu suna hawa social media suna kokarin kare waka da kiɗa suna kokarin nuna cewa ba ba wani laifi dan ka saurari waka ko ka saurari kiɗa ko kaza ba laifi bane saboda daman shi sufancin an gina shi ne akan kaɗe-kaɗe da raye-raye da wake-wake to sai suka halatta sauraron kaɗe-kaɗe da wake-wake wa qawlihim bil hulul da faɗar su da wata aƙida da suke cewa hululi Allah yana sauka a jikin bayansa har su ba su zama Allah shi da hululi wa qaulihim bi abatil da fadar su na abubuwa wanda suke na karerai wa iftira'atul ishqul ilahi da kuma kirkiro wani abin da suke kira al ishqul ilahi tsananin son Allah wanda in ana ambaton Allah sai mutum ya faɗi ya suma saboda tsananin son Allah wanda a cikin sahabbai ba taɓa samun wani ya suma ba saboda an ambaci sunan Allah ya faɗi ya mutu amma su suka kirkiro da wannan in ana zikiri ana zikiri sai kaga wai sufi ya jazbe sai ya jazba sai ya faɗi sai ya suma sai an zuba masa ruwa ko ya ana ambatan sunan Allah wa ma shabahu da abin da ya kama da wannan wa ayyu firan afra min alqawli ala Allah bighairi ilm wace ƙarya ce mafi girma fiye da a kirkira wa Allah ƙarya akwai ƙaryar da tafi kirkira wa Allah ƙarya girma babu ولمجرد استبتار داخل نفس الشيخ الآري من كل علم شرعي خاصة بعد أن أعلن أساطين التصوف إذا رأيت الرجل يقول حدثنا أو أخبرنا يتي فاغسل يدك منه yake cewa da mujarradin wato ɓoyuwar abin da yake cikin zukatan abin da yake cikin zuciyar wani shehi abin da yake cikin zuciyarsa a ɓoye yake baka sani ba zindiki ne munafiki ne menene baka san dai abin da yake boye a zuciyarsa ba shehin da yake al'ari min kulli ilmin shar'i wanda yake ya tuku daga kowane ilimi na shari'a da zaka zo ka tambaye shi kowane ilimi na shari'a bai san shi ba khasatan yace musamman ma ba'da an a'lana asatin at-tasawuf bayan ya riga ya shelanta fannoni na tasawufi shi kansa tasawufin fanni fanni ne zai ce da kai idza ra'aita ar-rajula yaqulu idan ka ga mutum ma ya dame ka yana cewa haddasana wa akhbarana malaman hadisi kenan wane ba mu wannan hadisan wane ba mu da labarta mana wannan hadisan yace faksil yadaka minhu to wanke hannunka daga gare shi ka wanke hannunka daga gabansa kar ka zauna a gabansa wannan zai bata maka lokaci ne kawai ka shagaltu da zikiri ka shagaltu da wuridi kar ka tsaya bata maka lokaci wani malami yana bayani yana cewa akwai wani daga cikin su sufi ne su a ka'idan su ba a neman ilimin hadisi ko kaza to sai zama shi bai gane ba sai ke dan koyi tawadiya a cikin rigarsa da takardu da alkalami sai ya je ya samu ilimin hadisi ya koye sai ya zo kuma ya zauna a yi ta wuridi da shi to wata rana zai tashi sai sai aljihun ne ya je ko menene sai ga tawadiya ta faɗo da takardun hadisi da alkalami sai wani kalle shi ce ustur auratak ya ce to suturci al'auranka ya kayi walle suturci al'auranka ma'ana su al'aura ne wannan abin kunya ne a ga kana neman ilimin hadisi a matsayinka na sufi ko a ga kana neman ilimin qur'ani ko hadisi wani abin kunya ne su a wajensu wa qalu kuma cewa suke ilmuna ilmul haqiqa wa ilmuhum ilmu shari'a ce ilimin mu ilimi ne na haqiqa su kuma iliminsu ilimi ne na shara a shari'atu lil khawas lil awam wal haqiqatu lil khawas daka shari'a ta gama garin mutane ce haqiqa ita ce ta yan ajin tubarkalla ke bantattun mutane su suke aiki da haqiqa haqiqa kuma shi ne ba ruwanka da shari'a Allah ne zai sa maka abin a ranka kawai ka ji ya dace sai ka aikata wa ilmuna ilmul hazqa ilmin mu ilimi ne na hazaka kai ne zaka zagi ka yi ta zikiri ka yi ta wuridi ka walar da kanka ka yi watar da kanka ka ƙi cin mai daɗi ka ƙi shan mai daɗi ka ƙi sa mai daɗi har ka samu wannan ilimin to wannan shi ne iliminmu wa ilmukum ilmul waraka ko kuma iliminku ilimi ne na takarda kaga wai wannan abin nan suke yi aibatawa suke yi ga masu neman ilimin qur'ani da hadisi ko iliminku ilimin takarda ne mu kuma ilimin mu ilimi ne na hazaka mala ya ce fa ma hazil azarul wahiya wannan wani uzurruka ne masu rauni haka ma hazil iftira'at wannan wani irin kirkire kirkiren ƙarya ne fa hala shehu ma yara to wannan shine abin da yayi nauyi ya tsoratar da shekul islam ibnu taymiya na wannan abubuwan da yake gani wannan abubuwan da shekul islam yake gani suna faruwa to shine abin da ya firgita shi shine abin da ya nauyi a kansa ya tsorata shi famal fariqu bayna man yumsiku al'uda fayyubanni ya habibi ta'ala to me bambanci tsakanin mawaki da wanda zai ɗauki gangami ko abin kiɗa yana kiɗa yana waka yana ya habibi ta'ala me bambancin sa kuma da wani can da ba wanda zai ɗauka yana kiran masoyiyarsa la fariqa ba bambanci wa kilahuma yansibu fil qalbi nifaq kowannensu daga ciki yana wato danganta kansa ne zuwa ga abin da yake dangantawa amma a cikin zuciyarsa akwai munafirci wa amma ta'ifatu saniya to wannan ita ce ta'ifa ta farko da shekul islam ya samu su suke cin karansu babu babbaka su da sufaye ta'ifa ta biyu fahim al-murji'a su ne murji'a ashabu sumum an-naqiat ma'abuta dafuffuka dafi dafi na mai ya jam'in dafi da Hausa na ce dafe-dafe za a ga kamar dafa tuwo ne dafi jam'in dafi ma'abuta na ce dafuffuka kun dai gane kuma shi ne asubu wato ma'abuta wasu ko wani dangi ko taro na dafi ya inganta yin faɗi haka da hausa ha dafi hika to shi kenan annafi'ati wanda suke masu kisa allati taqtulul qalba mutasallalan ko mutasallilan wanda suke kashe zuciya a hankali a hankali ta hanyar zari imani daga cikin zuciyar hina qalu a yayin da suka ce bi annal imana mujarradu tasdiq cewa imani shine mujarradin gaskatawa kana gaskatawa shikenan shine imani imani shine at-tasdiq ka gaskata Allah ka gaskata manzansa ka yadda Allah Allah ne ka yadda manzan Allah manzan Allah ne ka yadda Qur'ani Qur'ani ne to shikenan ka gama imani da haka duk wani abin da zaka aikata kuma na sako da sauransu ba zai cutar da kai ba la ya duru ma imani masiya suna cewa sabo baya cutarwa tare da imani wajaba bainal irja wal jabariya sai suka hada tsakanin aqida ta irja'i da kuma aqida ta jabriyanci irja'i sune waɗanda suke cewa imani sabo baya cutarwa tare da imani jabariya kuma su da masu cewa duk abin da mutum ya aikata tilasta shi yake da haka ba yadda yanda ya iya da kansa ne duk abin da mutum ya aikata abu ne da aka kaddara masa wanda kuma tilas ya aikata da haka shi ba suna ganin ai baya da laifi to da tilasta shi aka yi aikata to kaga sai suka hada tsakanin irja'i da kuma jabriyanci thumma kanat at-ta'ifatu thalitha sannan kuma sai aka samu ta'ifa ta uku wa hiya ta'ifatu al-qadariyya wanda sune ta'ifa ta qadariyya alladhina yanfauna al-qadar wanda suke kore kaddara ويؤطلون علم الله wanda suke kore ilimin Allah suke cewa Allah bai san abu zai faru ba sai ya faru shi ma Allah bai san za ka yi kaza ba sai ka yi bi qawlihim la qadar da fadar su ba kadara ba cewa wai Allah ya riga ya gama tsara komai ki ba wannan magana wal amru unuf ki al'amari kawai yana faruwa ne haka kawai ki tibis yani mustanif komai yana faruwa ne sabon sa ba tare da an san da zai faru ba mala ya ce wa subhanal aliyul qadir sarki ya tabbatar ma madauki kake alqadir mai wanda yake mai cikakken iko faqad sabaqa ilmuhu bima qaddara hakika ilmin sa ya riga ya gabata da abin da ya kaddara da kai nake in mutum yana karatu ba a kama shi shayi mai zahi yace wa hunaka ta'ifatun abin nan ta'ifatul asha'ira to bayan wannan ta'ifa kuma akwai ta'ifa ta asha'ira su kuma alladhina khada al-imam ma'ahum harban durusan fil mas'alati sifat wanda shekul islam ya kutsa wani yaki da su yaki mai tsanani yaki mai jefa mutum cikin hallaka fi mas'alati sifat a mas'ala ta sifat mas'ala ta sifofin ubangiji laqad ijtama'a ash-sharru kulluhu fi sunduqin wahidin ughliqa bi quflin yace sai ya kasance a wannan lokacin da shekul islam ya tashi ya samu kansa duk sharri ya haɗu gaba ɗayansa ya tattaru a cikin wani akwati akwati guda ɗaya ughliqa bi quflin wanda an kulle akwatin da wani makulli wa huwa wanda wannan makulli shine al-inhirafu anil aqidati sahiha karkacewa daga aqida wadda take ingantacciya والابتداء في التشريع والابتداء في التشريع da kuma kirkira a cikin shari'a wanda shine makullin karkacewa daga ingantacciyar aqida da kuma kirkiran bid'o'i a cikin shari'ar Allah yace wa hunan bara shekhu salafi al-muwahhid mudafi'an an shari'at an shari'at al-gharra to daga nan ne fa shekul islam ya zage in bara ai tafarrara ya zage dantse a shehu as-salafi wannan yana danganta shi zuwa ga mai aqidan salaf al-muwahhid wanda yake mai kadaita Allah mai tauhidi ya zage dantse mudafi'an an shari'atul gharra yana mai bayar da kariya daga shari'an nan wadda take shahararriya allati nazala biha al-wahyu al-amin wanda wahayin nan amintacce ya sauka da ita ala qalbi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan zuciyar ma'aikin Allah faqad kana shehu an ko faqad kana shehu ala qana'atin bi anna al-aqidata hiya dar'ul umma hiya dar'ul umma hiya dar'ul ummati allati yaqiha darbat al-hawa haqiqa shehu sai ibn taymiya ya riga ya samu gamsuwa ya gamsu bi annan aqidata cewa tabbatar da aqida hiya dar'ul umma shine kariyar al'umma shine garkuwar al'umma a tabbatar da aqida shine abin da zai ba wa al'umma garkuwa alladhi yaqiha darbat al-hawa wanda wannan garkuwan zai ba ta kariya daga farmakin san zuciya wa hiya al-wahidatu al-qadira ala ra'd as-sad'i wanda wannan tabbatar da aqida hiya al-wahida al-qadira ita ce abak guda ɗaya makaɗaiciya wadda take da iko ala ra'ab as-sada ya sa ra'ab amma ra'ab ne ala ra'ab alhamza da fataha ala ra'ab istad'i ya ka ce ra'ab istad'a shine wato ya sulhunta tsakanin masu husuma guda biyu kenan ita kadai ce za ta sulhunta husumar da ake ciki duk jaye da ake ciki wani ce shi dan shi'a ne wani ce shi sufi ne wani ce shi bashariye ne wani ce shi murji'i ne wani ce shi jabari ne wani ce shi kaza ne menene zai kawo sulhu tsakanin wannan sabanin a samu sulhu a samu maslaha wannan sabanin ya kau shi da tabbatar da aƙida in dai ba aƙida ta tabbata ba wannan sabanin ba zai gushe ba wa i'adatul maridul imani fil qalbi tabbatar da aƙida shi da abin da zai dawo da nishadi na imani a cikin zukata li yafura wa yasura domin ya ɗaukaka ya kuma harzuka ya yadu faja'a kitabuhu hadha to sai wannan littafin nashi yazo al istiqama mai wannan sunan كواحد من سلسلة الحروب العقيدة العقدية والشرعية كما رأيتي دقا تكين جير وانا ياقوكا نا عقيدة دكما شرع كما رأيتي دقا تكين جير وانا yaƙe yaƙe wanda wato hari da ya kai yaƙi na tabbatar da aƙida yaƙi na tabbatar da shari'a allati khadaha al-imam salafi wanda shugaban 'yan salafiya ya kutsawa allazi la yazalu yaqudu sahwa wanda bai gushe ba shi yake jagorantar wannan tafiya wa huwa fi batin sara alhali kuma shi yana kasan kasa yana karkashin kasa abin ne amma kuma shi yake jagorantar aqidar yana karkashin kasa abin ne amma shi yake jagorantar ta har yanzu wa qad kana rahimahullahu ta'ala ajaban fi fi fi fi rududihi shaykhul islam ya kasance abin mamaki ne abin burgewa a cikin raddodinsa allati la taqulu abadan min ad-dalil wanda ba wani raddi da zai yi ya wofinta daga dalili duka raddi da zai sai ya kawo dalilai idh dalilu arisun ila al-qalbi domin dalili shine abin da yake gamsar da zuciya ya warkar da ita wa shaddu fi isbat al-hujja dalili shine yafi tsananin tabbatar da hujja wa kad kana rahimahullahu ta'ala hadiru zihn ibnu taymiya ya kasance mai halartaccen tunani ko yaushe tunaninsa baya tafiya nesa yana tare da shi sari istijlab dalil mai gaggawar kawo dalili ne ana taba shi zai kawo dalili wa arda'u ma fi wa arda'u ma fi hudu'ihi huna mafi kayatarwar abin da yake cikin natsuwarsa a nan istishhaduhu bi kalami ahli bid'ati min dakhil nususihim wato istishhadi da yake yi ya kawo hujja da maganganun ɗan bid'a daga cikin nasoshinsu kai dan bid'ar ya yi ka sanin littafin ka da ka sai ya dauko maka hujja daga littafin zai kafa maka hujja da wannan wanda shi fi komai kayatarwa wanda yake nuna natsuwarsa a cikin a cikin al'amuransa shi ba da fagamniya yake al'amuransa ba da ya da, da fada da zagi da cizo a'a hujja ce hujjar ma daga littafin da zai dauko ya kafa maka hujja wanda shi fi komai gamsarwa fa inna min al-muta'arifi alaihi wannan ya tabbas yana daga cikin abin da kowa ya yarda da shi annal kalam al mudawwala wal musajjala tuqta'u bihi riqab duk magana da take a rubuce take an riga an sajjala ta tuntuni to ana yanke wuyan abokin gaba da wannan magana kana ɗauko magana daga littafinsa to za ka ga ka ka abin nan ka rufe bakinsa wa kam hazza shaykhul islam huna min riqabin tatawalat fi ghazwati ahli al-haqq fa ardaha sari'atan bima atahu Allah min al-ilmi yace wato yaso da dama shaykhul islam ibn taymiya ya girgiza wasu wuyaya da suka riga suka yi tsawo wani wuya da ya tsawo yana ganin shi wani abu ne shekul islam ya girgiza wannan wuyan fi ghaflati ahlil haqqi wanda wannan wuyan ya yi tsawo ne saboda gafalar ma'abuta gaskiya wanda suke rike da gaskiyar sun sun kana sun gafala daman da zarar masu gaskiya sun gafala to dan bid'a su ne kuma za su daga kai to an samu shekul islam ya farɗo wuyaye da yawa da suka ɗagu saboda gafalar masu gaskiya wasu sun tsorata wasu an musu barazana wasu kaza wasu kaza da haka yan bid'a suna ta daga wuya suna cewa muni muni ya girgiza wannan wuya ya nasu fa ardaha sari'atan ya kayar da su a sume bima atahu Allah min al-ilmi da abinda Allah ya bashi na ilimi ba da takobi ba da abinda Allah ya bashi na ilimi wa ma kana muraduhu illa amran wahidan ba abinda yake manufar shekul islam sai wani al'amari guda daya an ta'uda al-ummatu ila al-aqidati sahiha al-umma ta koma zuwa ga lafiyar aqida والشريعة السليمة الغراء بشريعة من لا فيي شهرية التي أكملها, أكملها الله تعالى ودى الله تعالى يكملها وأتم نعمتها علينا ودى يكمل نعمة من شرار أكمل فما كان يوم لنا دينا فهو دين دك أبن دي كسن تشيني الديني أول نرانا تشيني الديني أقريم أيوم abin da ya zama a wannan lokacin kamar da imamu malik ya cewa malam yakun lahum idan dinan fala yakuna yawma dina duk abin da bai zama addini ba a wancan lokaci yau ba zai zama addini ba wa ma siwaha fa laysa bidin duk abin da ba addini ba a wancan lokaci to a yanzu ma ba addini bane wa hadha huwa ma'anar istiqama to wannan shine ma'anar istiqama alladhi aradahu ad-din wanda addini yake nufi wa naqalahu ilaina shaykhu salafi wanda shaykhu salafi ibnu taymiya kenan ya nakalto shi zuwa gare mu ولم نلحظ في الكتاب علمه فحسب ba wai iliminsa kaɗai maka hararo a cikin littafin ba ba iliminsa kaɗai za mu hararo a cikin wannan littafin ba in mun karanta shi ba ilimin kaɗai za mu samu ba bal adabahul aljam hadda ladabinsa wanda yake mai girma mai yawa allati ta'amala bihi ma'a mukhalifihi wanda ya amfani da shi tare da wanda suka saba masa ladabi tare da wanda ya saba maka wannan ita ma wata hanya ce ba kowa Allah yake ba wannan ba mutum yana saba maka shi kenan sai ka zare damtse ka ce ayi dambe shi ba haka yake ba yana da ladabi wajen ta'ammuli da wanda suka saba masa walau lam yakun lahu fadlun ila zalik inda ma a ce shekul islam bai da wani falala in ba wannan ba fa wallahi laqad kafahu to wannan kadai ya wadatar da shi lakinnahu faqa an-nasa ilman wa adaban wa rahimahullah sai dai duk da haka ya fifici mutane da ilimi da kuma ladabi Allah ya ji kansa da rahama wa hakaza falyakunu salafi to haka ake so ba salafi ya kasance duk ba salafi haka ake so ya kasance ba ka zama ba salafi ba da ana taba ka sai ka zage dan sai ka ce dan ba zaka hujja ake bukata da ladabi tare da abokin jayayya ladabi tare da abokin jayayya ba zagi ba ba kafirtawa da zagin mutum da bid'antar da shi da kaza da kaza ba sai ya ce wala alli hina kulliftu bil amali fi hadha kitab yace mai yiwa ni a lokacin da na kallafu da yin aiki a cikin wannan littafi zan masa ta haƙiƙi lam ajid fi nafsi illa tarhaban khasan ban samu wani abu a raina ba face mara balale wanda yake keɓantacce an aftari na ismi bismi shefi shi da in haɗa sunana da shi sunan sheku islam ibn taimiyya la khairun azimun to tabbas wannan alkhairi ne mai girma ce inda ma ban samu komai ba sai wannan haɗa sunana da na ibn taimiyya a wuri ɗaya yace wannan ba karamin alkhairi bane wa min huna kana amali to daga nan ne aiki na ya kasance fil kitabi a cikin littafin kal'ati kamar haka na farko dabtu ba'd kalmatin nas wasu kalmomi da suka zo a nassin zai musu wasabi masu wuyar karantawa na biyu takhrijul ahadis wal hukm alaiha zai yi takhrijin hadisan da suka zo a cikin yi hukunci a kansu ma al ihtimam bi takhrijat al allama al albani tare da himmantuwa da takhrijin al allama al albani rahimallahu ta'ala ni'matillahi ala dinihi fi asrina ni'imar Allah da yawa addinin sa a wannan zamani namu yana yaban albani abu na uku idafatu ta'aliqati mashayikh salaf qadiman wa hadisan zan raba wasu ta'aliqoki na wasu malamai na salaf qadiman wa hadisan na da da na yanzu na hudu a tarjamatu libadil alam zan yi tarjamar wasu sunaye da suka zo ya tarjamar su ya yi bayanin wani wani shine wani shine wani na biyar wad'u ba'd al anawin zan dora wato matashiya a wasu gurere allati lam yakun shaykhu da mutar wada alaha unwana wanda shi shaykhul islam bai sanya ma wannan gurere matashiya ba yace to ni zan sanya na sanya matashiya mustafidan min at tabaqat haka ya rubuta anaku min at tabaqat tabaqat za ku rubuta mustafidan min at tabaqat as-sabiqa alayya ina mai fa'idanto wannan daga taba'o'i wanda suka gabace ni ɗaba'a ɗaba'a da suka gabace ni wa as'alullah al-aliyya al-qadira afqafwan wa maghfiratan wa qabulan ina roƙon Allah wanda yake madaukaki mai iko ina roƙon sa yafiya da gafara da karɓar wannan aiki nawa wa naf'an bima qad kutiba ya kuma amfana da al'umma da abin da aka rubuta yace wa katabahu wanda ya rubuta shi raji afu rabbih wanda yake fatan yafiyar ubangijinsa Abu Anas amina ne الدمنهوري هو الدمنهوري حامد بن احمد الطاهر آل آل آل منين آل البصيوني ina ga albasiyuni ne oho alul basiyuni wannan da ya sunansa ne wanda ya yi ta'alikin wanda ya yi ta hakikin littafin wannan mukaddimarsa ce in mun zo darasi mai zuwa insha Allah za mu tashi tarjamar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sannan mu shiga cikin littafin insha Allah da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya fi mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله